والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zamu yau 23 ga watan jumadar thaniya hijira ta 1439 kuma ranar 11 ga watan uku shekara ta 2018 ta miladiya za mu tashi darasi na shida kenan ko? darasi na shida a cikin karatunmu da muke na bawabitul jarhi wa ta'dil na malaminmu a sheikh dr abdulaziz ibn abdullatif sheikh abdulaziz al abdullatif rahmatullahi alai muna cikin bawabitul jarhi wa ta'dil za mu tashi babiti na goma sha takwas ko? na'am بسم الله الرحمن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وبعد نعم فيقول المؤلف رحمه الله نعم الضابط الثامن عشر الضابط الثامن عشر قائدة تقوم شاتكوس
قد ترد ألفاظ الجد والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرة أو محكية بالمعنى في كتب المتأخرين نعم واتو ألفاظ الجرح والتعديل لفظا جرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين ودا أكا تشروسو أكا رويتوسو دا قلتفن مقباتا مقباتا أنا أنا نبين إرنسو علي ابن المديني إرنسو يحيى بن معين إرنسو إمام البخاري آه وي أي- su shu'uba ba shi da littafi amma duk waɗannan suna da littafai wanda ake nakali daga cikin littafansu irin su abu zur'a eh, abu zur'atin razi da abu hatimin razi aka kattare takan zo muktasara a takaice a- wato a takaita au mahkiyatan bil ma'ana ko kuma a hikaito su da ma'ana ba da ainihin lafazin yadda suka faɗa ba to a wajen ikhtisar din nan ko riwaya bil ma'ana amma a cikin fi kutubil mutaakhirin a cikin tafan mutaakhirin wanda suka zo daga baya kamar irin su ibnu hajar da irin su az-zahabi da ma irin su al-mizzi da makamantansu da masu irin su baihaqi sai su yi nakalin waɗannan akwal din na mutaqaddimin da ikhtisar ko kuma da riwaya bil da hikayarsu da ma'ana Mhm.
لاضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من الرواة بكتاب واحد saboda bukatuwarsu ga tara wato a adadi mafi yawa na, ma- na ruwatul hadith fi kitabin wahid a cikin littafi guda daya sa so su tara malam a- a- bukatuwarsu ga yin ga tara masu riwaya da yawa shine wannan yake sanya su ya zamanto sun yi ikhtisar ko riwaya bil ma'ana ويؤثر ذلك الاختصار وتلك الحكاية للفظ الجمع والتعديل في الحكم على الراوي توفيقا وجرحا sai wannan ikhtisarin da aka yi wannan takaita ibarar da aka yi ko hikayar ibarar da ma'ana ba da lafazi ba sai ya yi tasiri akan lafzin jarhi wa ta'dil din tunda hukunci ne kake yi sifa ce ta rawi to sai ya yi tasiri akan sifar da zaka bashi alar akan wannan rawi tawthiqan wa jarhan ko dai ka ko dai wajen tawthiqinsa wajen karba adalarsa ko kuma wajen sukarsa
لذا walidha to saboda wannan يتعين توثيق تلك الأقوات من مصادرها الأصلية ya tab- wato mu- abu ne wanda yake du- wajibi ne dole ne ya ayyana wato a a yi tauthiki a tabbatar da waɗannan maganganun na mutaqaddimin min masadir hal asliya daga masdarinsu na asali
فمن dan kawai a cikin tahdhibut tahdhib an kawo ibarar bukhari kada ka dogara da wannan ka koma cikin littafin bukhari ka ga me yace saboda ta yiwu a ruwaito ta a takaice ko da hikaya wanda wannan sai ya tasiri akan hukuncin da za ka yi marawi eh na'am hikaya shine wato a a a, a ba da labarin abu wato ya zama kan cewa kai paraphrasing ba ka faɗi ainihin lafazin ba ka faɗe shi da ma'anarka Mm. a ba auka ma ƙala ba kawai ka ce a kama al misali ya ce a wasaƙahul bukhari ko kuma ya ce a tarakaho al'imamul bukhari to watakila shi kuma imamul bukhari da ya faɗa watakila wannan rabuwar wannan tarkaɗin da ya masa muƙayyad ne almisali ko kuma nisbi a afuwan ko nisbi ne ko makamancin wannan wanda ba lalle ya zama to amma dai ga misalai zai kawo dan dama ka san shi a riwaya dama in ma ta zama to bil lafzi wa in ma ta zama to bil ma'ana to daga cikin riwaya bil ma'ana akwai a ikhtisar takaita hadith yanzu kamar misalin da muke kawo muku hadisin da muka karanta a cikin kitabul haib cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci na Aisha ta warware kanta ta yi wanka kaga ai wannan alhali kuma tana cikin haila sai wakiya ibn al-jarrah sai ikhtisarin hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mai haila yayin da za ta yi wanka ta warware gashin kanta sai buɗe sai ya kayyade kai eh to sai ya faɗi hukunci akan wankan haila bayan kuma a can hadisin a asali inda ya rawaito shi bil lafzi ba akan wankan haila bane akan wankan ihrami ne eh a lokacin al'ada mace mai al'ada za ta yi wankan ihrami saboda ta dandabe kanta shine sai aka ce mata ta wanke ta since kan to shi saboda kan cewa tana cikin haila kuma an ce gashi za ta yi wanka kuma an umarce ta sai ihtisarin sai ya dauke shi akan dukkan mace mai haila shine har imamu ahmad yake cewa wa yuhillu lahu an yahtasir yake masa inkari malamin sa ne fa ce wa yuhillu lahu an yahtasir ya halatta gare shi irin wannan ikhtisar na'am daga misalan ikhtisari shine takaita zance nakalin al-hafiz zahabi da yayi ga lafazin ibarar abu hatimin razi cikin wajen hukuncinsa akan shahar ibn haushab abu hatim ya ce shahar ibn haushab ya fi soyuwa a gare ni bisa abu harun al'abdi kuma ya fi soyuwa a gare ni bisa bishir ibn harb amma ba koma bayan abin zubair ba ne la yuhtaju bi hadithihi ba a hujja da hadisinsa haka ibarar abu hatim take a cikin mizanin itidal sai zahabi ya ce abu hatim ya ce ba koma bayan abin zubair ba ne kuma ba a kafa hujja da riwa da hadisin ba a kafa hujja da shi wa qala a cikin fil kashif kuma sai ya ce abu hatim qala abu hatim abu hatim ya ce ba wato ba baya yake da abu zubair ba ba baya yake da abu zubair ba abinda kawai ya faɗa kenan bai kawo wala yuhtaju bihi ba bai kawo wala yuhtaju bihi ba to kaga yayi ikhtisar to wannan ikhtisarin yayi tasiri saboda rashin fadar wala yuhtaju bihi laysa bidun dubin saboda kaga ya ce ya haddada ya martabarsa ya ce a habbu ilayya min abi harun al'abdi wa min bishir ibn harb saboda ka sai an koma an game abu hatim ya faɗa akan abu harun al'abdi da bishir ibn harb sannan a duba a game ya faɗa akan abu zubair sannan sai a tahdidin marhalarsa wato yana sama da abu harun al'abdi da bishir ibn harb kuma ba kasa yake da abin zubair ba bi ma'ana darajar su ɗaya da abin zubair amma kuma ya ce la yuhtaju bi hadithihi ma'ana ba a kafa hujja da hadisinsa bi ma'ana sai dai a yi itibari da hadisinsa to amma kaga da aka ce laisa biduni abin zubair wannan ikhtisar ne ya takaita bai faɗi ainihin abin da zai haddada marhalar tasa ba na'am yana daga kuma misalin hikaito magana bil ma'ana da riwa da ma'ana faɗin alhafid ibn hajar إبراهيم بن سويد بن حيان المديني وسقه بن معين وأبو زرعة يتي إبراهيم بن سويد بن حيان المديني ابن معين ده أبو زرعة sun yi hukunci a kansa da adalci da fiƙa to ibarar hafiz ibn hajar tana daidai ce tana yin daidai akan maganar ibn ma'in to haka ne ibn ma'in ya wasaka shi yanda wato yayin da ishaq ibn mansur al-kausaj ya ruwaito daga gare shi faɗinsa cewa fiqa ya ce ibrahim ibn suwaid ibn hayyan al-madini fiqa saboda kaga ibn hajar da ya ce wa fiqa kaga daidai ne shi ku abu zur'a abinda ya ce a kansa laisa bihi ba'as to kaga in kace abu zur'a ya wasaka shi ka mayar da shi kenan matsayinsa a wajen abu zur'a matsayin rawil hadithi sahih ne mai ruwayar hadisi sahih sahih haka ne laisa bihi ba'as ibara ce ta tawfiq ibara ce ta tawfiq amma ba mai haddade iyaka ba to kaga wannan zai yi tasiri akan hukuncin da zaka wanda inda ka koma tafan mutaqaddimin kaga abinda Abu Zur'a yace wannan zai iya taimaka maka wajen ka haddade menene matsayinsa na'am an fahimci wannan babit din ko saboda haka abinda yake nunawa muhimmancin a rinka komawa ya zuwa ga al'usul kada kai nakali daga tafan yan baya waɗanda suke riga wanda suke riwaya daga usul din nan bil ma'ana ko bil ikhtisar kaga ibn ibn hajar yace ibrahim ibn suwaid ibn hayyan madani thiqatun yughrib thiqatun yughrib eh duk ɗaya ne duk nisba ne ilal madina ana nisba ya zuwa ga madina da cewa almadani ko almadini na'am yughrib yani yati bi gharaib yanfarid yana yana kadaituwa da abubuwa da bashi da mutaba'a a kansu wannan alamar rauni ne alamar rauni ne wannan ba alamar ba ko amma ba ba ala itlaqihi ba ga wani rawin alamar inaya ce da ilimi yayin da ya ruwaito abinda ba a samu sai a wajensa idan ya kai mustawa na fiqa na'am na'am yughrib a yughrib eh yughrib wato nau'i ne na tad'if cewa da aka ce fiqa ne ba mustawa na rawi sahih mutlaqan ba to kaga maganar Abu Zur'a kaga kaga wajen hukuncin sa yayi la'akari da magana Abu Zur'a na'am at-tasi 10 قائدة تقوم شاترة يتأثر الجر والتعديل الصادران من الأئمة المتأخرين بقدر اطلاعهم على أقوال الأئمة المتقدمين على الراوي الجرح والتعديل wato hukunci da suka ko hukunci da adala wanda suke zuwa daga wanda yake fitowa daga wajen al'imma al-mutaakhirin manyan malamai waɗanda suke 'yan baya yana tasirantuwa gwargwadon saninsu da hangensu ga maganganun al'a'imma al-mutaqaddimin wajen hukunci akan rawi tunda su basu gansu ba kuma ba su yi sabrul marwiyat sun bibiyi riwayoyin waɗannan ba kamar yadda waɗancan suka yi saboda haka gwargwadon itila'insu akan maganar na farko gwargwadon tasirin da hukuncinsu zai yi akan rawi na'am daga misalan wannan cewa abdullahi ibn abi sulaiman al'umawi maulahum فنقل عثمان بن سعيد الدارمي عن ابن معين توفيقه Uthman ibn Sa'id ad-Darimi ya ruwaito daga ibn Ma'in hukunci a kansa da tawthiq da cewa fiqa ne
ولم يذكر الحافظ ابن حجر في الحديث الحديث في ترجمته سوى قول ابي هاتم شيخ
amma a cikin al-Hafiz ibn Hajar yayin da yayi masa tarjama a cikin tahdhib at-tahdhib bai ambaci wata magana ba sai maganar Abu Hatim a kansa da yace Sheikh yace Sheikh me ma- me ma'ana in suka ce Sheikh zamu zo bi ma'ana wannan rawin min jumlatil ma'rufina bi talab al-hadith amma bai kai mustawan ai hujja da shi ba yani sheikh ai riwayar hadisi dai na'am
سوى سكري
ba suka bane kalimar tawfiq ce amma a a- a- abin nan a irin ita ce darajar da ake da take wato baina baina ita ba tawfiq ba ita ba jarh ba Mm.
amma wannan amma wannan ta fi maili wajen wajen wajen wajen wajen tadhif la ai ba ba tadhif bane yani wanda yake sheikh yu'tabaru bihi yu'tabaru bihi kuma aka samu wadansu qara'in za a iya ma hassana hadisin sa amma la ta amma la yuhtaju bihi sai da qara'in Mm.
وقوله وقول ابن حبان قد ذكره في الثقات
kaga na- na'am mhm.
وقول ابن حبان قد ذكره da kuma ya ambaci cewa ibnu hibban ya ambace shi cikin as-siqat ثم قال الحافظ sannan al-hafiz ibnu hajar kuma yace في تقريب a cikin taqribut tahdhib صدوق saduqun
ولعله لو استهتر نقل الدارمي عن Wa- ابن la'alla da ya halarco abinda addarimi ya nakalto daga ibnu ma'in لوثقه da ya ce masa fiƙa Eh? saboda ba shi da wata magana a gabansa sai maganar ibn hibban ai, a maganar abu hatim sheikh da kuma cewa ibn hibban ya ambace shi a cikin fiƙa zai ce saduq da kai wanda za a ce hadisinsa sahihi ba to amma da ya halarto maganar ibn Hibba- eh, ibn ma'in da ya ce masa fiƙa da ya yi hukunci a kansa da fiƙa domin ba a samu wani wanda ya yi tad'ifinsa ba wanda yake nuna muku cewa kalmar sheikh ba kalmar tawfi'a tad'if ba ce na'am أن الزبير بن جنادة misali na biyu cewa az-zubair ibn janada الهجري al-hajari قال ابن ابن بني عن ابن معين توفيقه ibn junaid ya nakalto daga ibn ma'in hukunci a kansa da cewa fiqa ne
وذكر الحافظ ابن حجر al-hafiz ibn hajar ya ambata في تهذيب الحديث a cikin tahdhib at-tahdhib في ترجمته a cikin tarjamarsa قول ابي حاتم fadin abu hatim شيخ ليس بالمشهور shaykhun laysa bil mashhur malami ne daga cikin malamai dai da suka yi riwayar hadisi amma ba mashhuri bane
وان ابن هبان قد ذكره في الثقات da kuma cewa ibn hibban ya ambace shi a cikin littafinsa at-thiqat وقول وقول الحاكم da kuma fadin hakim a kansa ثقه fiqa
ثم قال في تقارير التهذيب sannan ya ce a cikin taqribut tahdhib مقبول maqbul
ولعله yani maqbul haythu yutaba in yace maqbul abinda yake nufi maqbulun haythu yutaba an karbi riwayarsa idan ya samu wanda ya muta- ya masa mutaba'a wa illa falayyinul hadith in ko ba haka ba to layyinul hadith wato mai rauni ne wajen riwaya
lalle ma ka ce lalle ka mutane game da game da harkar hadisi dole mutum da shi daga na'am game da harkar hadisi dole mutum da shi daga Mm. dole mutane su yi taka tsantsan Mm.
ولعله لو استهتر نقل ابن جنيد la'alla da ibn hajar ya halarto a cikin zuciyarsa eh, nakalin da yayi nakalin ibn junayd daga ibn ma'in لوثقه da ya ce hu- da ya hukunta akan da ya hukunci akan sa da cewa fiqa ne Eh, yanzu wanda ibn Hibba- wanda ibn ma'in ya ce masa fiqa mm, a ta ya za a ce masa maqbul saboda shi maqbul a wajen ibn hajar ya yake hukunci akan maqbul kaga ga abin da ya ce a cikin muqaddimarsa duk da yake zamu zo wannan insha Allah duk mu yi su daga baya amma ga abin da ya ce a kansa ya ce man laisa lahu min alhadithi illa alqalil wanda bai ruwaito hadisai ba sai kaɗan walam yathbut fihi ma yutraku hadithuhu min ajal min ajalihi kuma ba abin da ya tabbata abin da zai sa a bar riwayar hadisinsa saboda shi wa ilaihi al-isharatu bi lafzi maqbul to shine wanda ake masa ishara da lafazin maqbul haythu yutaba idan an yi masa mutaba wa illa falayyinul hadith in ku bai masa mutaba ba layyinul hadith to kaga wannan bai sa ya- ya- wanda yake masa maqbul shine bai samu tawthik daga mu'tabar ba to amma wannan ibnu ma'in ya wasaqa shi saboda haka koda yana da hadisai kadan idan ibnu ma'in ya wasaqa shi bai kamata a ce masa maqbul ba na'am الضرب العشرين
to ka'ida ta 20 لا يشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من الضبط والإتقان to ba a sharɗantawa a cikin arruwatul mutaakhir masu riwayar hadisi waɗanda suka zo daga baya irin abin da ake sharɗantawa a cikin na farko min adabdi na daga wato a kiyaye riwayar hadisi haddace hadisi wal itqan da kyautata riwayarsa wannan ba shar kun ga akwai bambanci tsakanin mutaqaddimin da mutaakhirin to ina kuma ga wanda suke jarhuwar ta'dil akan wanda su ba ma riwayar hadisi suke ba ba riwayar hadisi suke ba yanzu ana riwayar hadith ba sai dai ka je littafi ka ce rawahu fulan ba amma waye zai riwaya zai maka riwaya da haddathana haddathana yanzu da ijaza babu to shi jarh wa ta'dil akan wa ake yi ba akan ruwat ake ba to ina suka samo idan ma- ruwat din ma an bambance na farko da na ƙarshe an ce sharaɗin da yadda ake na farko ba haka ake ma na ƙarshe ba to ina kuma ga wanda suka zo wanda ba su riwa- ba riwayar hadisi suke ba kawai suna aikin musulunci ne ko suna wa'azi ko suna rubutu a ce su ma sai an musu jarhuwar ta'adil su ma sai an yi musu jarhuwar ta'adil an zartar da hukunci sai an musu su ma mu ci gaba me yanzu kai kai magana akan mutane su waɗannan an yi magana akan su lil haja shine tsara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su wanda suna suna tunda sun ro- sun yi riwaya to su waɗannan ba su waɗannan ba su waɗannan ba ba a iti ba a dogaro gare su wajen riwa- wajen tabbat wajen tabbatar da dangana magana ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a yanzu kamar irin waɗanda suke wa'azi yanzu irin su a kamar waɗanda suke ƙoƙari a kan sha'anin addini irin su wanda suka shahara da lakcocinsu irin su a'idul karni irin su iraifi irin su a salmanul auda irin a a su ali alhalabi abu isaac alhawaini ga sunan dai wanda a cikin saha suna rubuce-rubuce kuma suna maganganu akan addini Hmm? waɗannan riwayar hadisi suke?
a riwaya suke.
to sanin matsayinsu cewa ko thiqat ne ko ba thiqat ba ne yana da fa'ida wajen tabbatar da riwayar hadisi Amma bai da bai da- bai da shi. Tunda ba to shi- don me za ka yi musu jarhuwar ta'adil ai ne yanzu na gane.
na'am duk akan isnad ne akan duk akan menene ilm din ma uthira ala nabi sallallahu alaihi wasallam amma duk wani wanda zai kawo ra'ayi me yasa fuq- me yasa ba a yi mafuqaha ba a da me yasa ba a yi mafuqaha ba me yasa ba a yi malaman lugha ba ba fa waɗanda aka yi majarhuwar ta'dil sai ruwatul athar saboda kiyaye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mm. ma ubiha lil haja yuqaddaru tuqaddaru yuqaddaru bi qadariha Mm. na'am wannan kuma abu ne wanda ai zaka duba daga ya danganta da abin da mutum ya ce ya danganta da abin da mutum ya ce amma dai gaskiya wannan abin ya daga cikin fitan da mutane suka rinka maganganu akan mutane kuma daga baya suka zo suka koma ba la- la la yaslam minhu ahad kamar wuta ce da za ta ci kanta na'am قال ابن السلاح
ibn salah yace أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع الشروط في رواة الحديث ومشايخه
na'am ah, annas malamai a waɗannan fi hadhihi al-a'sar a waɗannan zamuna namu al-mutaakhira waɗanda suke na baya a sun kau da kai an itibari majmu'ush shurut fi ruwat al-hadith wa mashayikhihi daga lura da aiwatar da sharuɗan da aka sanya a wajen masu riwayar hadisi da kuma malamansa فلم يتقيدوا بها في رواياتهم sai ba su yi taƙayyudi da kansu ba ba su ƙayyade kansu da waɗannan sharuɗai ba a cikin riwayoyinsu لتعذر الوفاء بذلك saboda ya saboda ya tsananta ya zamanto an cika waɗannan sharuɗai ɗin ووجه ذلك to bayanin wannan كون المقصود kasancewar maqsud abin nufi المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد shine a kiyaye wannan keɓantacciyar sifar ta wannan al'umma na asanid cewa wannan al'umma ita ce kadai take da asanid saboda haka abin da yasa za ka ga mutum ma ya je ya ce a bashi isnadi ga wannan littafin in zai ruwaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon kawai ya ce rawahu tirmidhi sai ya ruwaito shi da isnadin sa gabaki daya ba wai dan a kai ba wai dan a yi a aiwatar da sharuɗan jarhuwar ta'dil a kansa bane a dan dai kawai albarka ce tabarruki ne cewa wannan abu ne na al'umma bar mu kiyaye shi yanzu in ka lura kamar alƙadi iyad don da yake karanta ashfa zai gani zai kawo maka yawanci hadisin farko da zai faɗa a babin sai ka ga ya kawo shi da isnadinsa cikakke har zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma sauran hadisan ku kawai sai rinka kawo su mu'allaqat ba wai ce waɗansu waɗansu yana da isnadin amma ba zai ce zai faɗa ba saboda kada littafin ya tsawo sai kawai ya faɗi a riwayar Hmm? domin yanzu babu buƙatar cewar sai ka kawo waɗannan rijal ɗin kuma waɗanda suke daga ashabul kutubil musannafa al misali tsakaninka a- a- idan littafi a cikin turmidi yake tsakaninka da turmidi duk waɗanda suke a nan wajen su ma sai ka aiwat sai ka ga maganganun malaman jarhuwar ta'dil a kansu Hmm? to me amfanin ka aiwatar da wannan a kansu bayan hadisi ga, ga turmidi din yana nan ga sunan tirmidhi din yana nan kuma an ruwaito shi da nusa mawthuqa eh kaga baka bukatar aiwatar da waɗannan sharuɗan akan wanda suka zo daga baya wannan da mana aka aka wannan wannan iktisar na hadisi ya ya ya ya iktisar hadisi a rage shi misali yana a yanke oh saboda yanzu ka ga misali ko har da kake kake so ka ga ka kawo ka yi istishari shi irin wannan rawa to nan buhari ka dauko ka ga kai ka dauko hadisin ka ga shi ka ga shi tiyan tiyan aiki to amma aka- amma a ka- karka cuɗanya abubuwan guda biyu yanzu kamar wannan eh ka haddace asani din bukhari ka san su wannan inda zaka iya ai akwai fa'ida yana da kyau saboda zaka san rijal ko da wani hadisi ya zo maka ba ba- wa- wa- ko da wani an kawo maka isnadin wani hadisi ko ka ganshi a cikin wani littafi zaka iya sanin waɗannan rijal din kana gani yana daga cikin rijalul bukhari zaka fahimce shi ya ɗaya mutum ya zai ba saboda haka shi haddace rijal da suke cikin kutubul musannafa littafai da aka rubuta na hadith cewa yana da fa'ida amma daga bayan littafai din zuwa ga su a imma almutaakhirin masu riwaya daga baya sanin waɗannan rijal din da aiwatar da sharuɗan jarh wa ta'dil din ba shi da fa'ida da take da alaka da ingancin hadisi ko rashin ingancinsa kawai fa'idarsa a kiyaye wannan keɓantacciyar sifar ta al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ita ce kaɗai take da isnad shi ne alaikum salam ba shi da alaƙa da wannan Mm. wai ko yana da alaƙa da cewa hukunci akan isna akan hadith da cewa ya inganta ko bai inganta ba yanzu ya yanke saboda an rufe kofar ijtihad a'a ba shi da alaƙa da wannan wannan wata matsala ce daban na'am والمحاذرة من انقطاع سلسلتها فليعتبر من الشروط ما يليق بهذا الغرض على تدرجه wal muhadara kuma a na biyu da kiyayar wato a kiyaye cewar wannan jerin silsilar ta isnadi ya zamanto ta yanki to don haka sai a lura da sharuɗan da aka sanya akan ruwatul hadith ma yaliqu bi hadha al-gharad ala tajarrudihi abinda yake dacewa da wannan manufa tsagwaranta wannan manufar kawai shine kiyaye silsilar isnad da kuma tabbatar da kan cewar babu inqita'i a cikin silsila shine kawai abin nema amma wajen jinjina sharaɗin dabt wal itqan akan rawi kamar yanda ake yi akan waɗanda suke almutaqaddimin wanda gare su ne hukunci da karɓar hadisi ko rashin karɓar sa yake rataya yanzu wannan sharuɗan ba za a aiwatar da su ba na'am وللسبب بأهلية الشيخ جزا- بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متذلك بالفسق والسخط ya zamanto kuma wal yuktafa sai a wadatu fi ahliyati sheikh wajen wato a ahaliyar malami kasancewarsa shi ahali ne da a karɓi riwayarsa bi kaunihi musliman kasancewarsa ya zamanto musulmi baligan balagagge aqilan mai hankali ghaira mutazahirin bil fisq ba wanda yake bayyana fasikanci ba wasahaf da kuma wauta Mm.
وفي ضبطه بوجود سماعه da kuma مثبتا بخط غير بخط غير متهم wafi dabtihi wajen haddasa kuma bi wujudi sama'ihi idan tabbatar wato cewa ya ji wannan nushar muthbatan an tabbatar da shi bi khattin ghairi muttaham a rubuce da rubutun da ba a tuhumar wanda ya rubuta shi shine wato faktus sama dan yawanci idan aka gama littafi sai a faɗi waɗanda suka ji littafin tare yanzu kamar nan yadda muke dabt a jarhuwar ta'adil da sai a ce ga su ga waɗanda suka yi aka yi da su daga farko zuwa ƙarshe ga wanda suka samu bifawat da wanda ya ku- kubce musu a cikin waɗansu ma har sai su faɗa ga wanda suka yi amma kuma suna bacci har wannan da suke rubuta a cikin in kaga sabtu sama za ka ga abin mamaki yadda yadda malaman hadisi suke akwai amana na'am وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه da kuma cewar sharaɗi na biyu kuma ya zamanto wato ya ruwaito shi daga littafi wanda yake muɗabaka da asalin malamin wato da aka sami an kwafa da aka kwafe shi daga asalin malami kuma aka yi muƙabala na'am وقد اعتبر الحافظ الذهبي الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر رأس سنة 300 to al- alhafiz zahabi ya hukunta cewar iyaka wadda take rarrabewa tsakanin almutaqaddim magabaci wal mutaakhir da wanda yazo daga baya ra'asi sanati 300 karshen shekara 300 wato shi 399 saboda haka duk wanda yake bayan shekara 400 to wannan mutaakhir ne kafin shekara 400 mutaqaddim ne saboda haka tabakar su imamu dar qutni su ne ƙarshen mutaqaddimi
duk ne ya bari su ne yan ƙarshe kuma hatta fuqaha ma kamar malikiya haka suka yi itibari sun yi itibarin a ibn abi zaid shine ƙarshen almutaqaddimi na'am وأضع السخاوي في وجه وجه التفرقة بين المتقدمين والمتأخرين في هذا الشأن بقوله al-imam as-sakhawi ya bayyana wato fuskar bambanci tsakanin na magabata da wanda suka zo daga baya a cikin wannan sha'ani na riwayar hadisi yanda ya ce
لما كان الغرب أولا معرفة التعديل والتدريج yayin da ya zamanto manufa a da a farko shine sanin hukunci da adalci da kuma sanin abin da za a yi hukunci da sukar rawi da shi وتفاوت المقامات في الحفظ والاتقان da kuma matsayi a cikin hadda da, da kiyayewa da kyautata wato da kyautata riwaya ana samun tafawuti ana samun fifikon daraja
ليتوصل بذلك إلى التصحيح والتحسين kuma manufar wannan shine da haka ne za a kai ya zuwa ga hukunci da ingantawa ko cewa hadisi has ko kyautatawa a ce hadisi hasan ne ko raunana hadisi حصل التشدد بمجموع تلك الصفات sai ya zamanto an tsananta da waɗannan da taruwar waɗannan sifofi tunda a lokacin nan sai an san su ne za a iya hukunci da cewa hadisi sahihi ne ko hasan ne ko da'if
ولما كان الغرب آخرا to yayin da kuma ya zamanto manufa a ƙarshe الإكثار في التحصيل على مجرد وجود silsila as-sanadiyya a shine takaituwa a wajen neman ilimi akan tsagwaran kawai a samu wannan silsilar ta isnadi ittafu bima tara ittafau bima tara sai suka wadata da abin da kake gani shine kan cewa kawai a tabbatar da ya duk wanda suke cikin wannan silsilar musulmai ne kuma ba- baligai kuma sunansu yana cikin an, an rubuta kan cewa sun ji wannan nuskar sun yi riwayarta wato a ce dai kan cewar ka sami ija- wanda suke cikin silsilar ijazar dukkaninsu wato tabbatattu ne amintattu amma wannan sharuɗan da ake sawa wai a ce laisa bi thiqa ko kuma fihi ma fihi da sauransu duk wannan abu ne wanda yake ba a yin sa a cikin almutaakhir wannan shine abin da malaman hadisi suka faɗa saboda wanda suka zo suka zo suka fara yin wannan suka bude kofar suka sa shi hatta ba akan ruwatul hadith ba in ma a ruwatul hadith ne mutaqaddimin kawai ake ma to fa ma bahal kuma zaka zo ka dauko shi kayi shi akan waɗansu wanda su aslan ma ba ruwatul hadith bane da ruwatul hadith din ne ma ba- su mutaakhirin ne ba za ka yi akan su ba Hmm? wannan shine abin da magabata suke akai cikin sa jarhuwar ta'dil din nan sun yi shi lil haja ne lil haja kuma duk abin da aka halalta shi ga haja shine cewa asali ba a yi amma bukata ta sa aka yi shi na'am walakin dhalika bin nazari ila al-ghalib fi al-mawdi'ain amma wannan fa da tsokaci ne da abin da yake galibi fi mawdu'ain wane ne al-mawdu'ain din Mm-mm. Mm-mm. al-mutaqaddim wal mutaakhir wato a wajen mutaqaddim cewa galibi sun tsananta akan sharuɗai da neman su gabaki daya saboda manufar shine ai hukunci da cewa wannan sahihi ne ko hasan ne ko da'if su ka a mutaakhirin sai suka takaita ga kaɗan daga cikin sharuɗan domin makasudi ya zamanto dai an samu silsilar sanadi to duk wannan fil ghalib ne
wa illa domin in ba haka ba kuwa وقد يوجد في كل منهما من نمط الآخر za a iya samun a kowane daga cikin su min namatil akhar daga tsarin ɗayan a cikin mutaqaddimin za a sami inda ba a sharɗanta wannan sharaɗin ba aka takaita da kawai samun isnad idan ya zamanto wannan abin da ake bukata ya riga ya samu ba tare da aiwatar da majmu'in shurut ɗin ba haka a cikin mutaakhirin za a iya amfani da wannan sharaɗin na tasihi wa tad'if idan ya zamanto alal misali cewar ba riwayar bata takaice bata bata sadu da wani littafi daga cikin kutubul musannafa ba to a lokacin nan sai a ɗauko wancan sharaɗin na mutaqaddimin a aiwatar da shi saura kai nuna maka kan cewa ka'idar ba ka'ida ce wadda take wato za a ɗauke ta wadda ba ta canzawa ba rigid wato wadda za ka rike ta kamkan ba ta canzawa ba akwai muruna Hmm? menene murunar wato a cikin mutaqaddimin din za a iya sassauta wannan sharuɗin a cikin mutaakhirin za a iya zuwa a ɗabbaka wayannan shuruɗin na mutaqaddimin amma menene zai sanya ka kai haka likulli maqamin maqal idan tadal maqam idan wannan maqamin ya hukunta ai amfani da wannan sharaɗin
وإن كان التساهل إلى هذا الحد في المتقدمين قليلا duk da yake tasahul sassauci ya zuwa ga wannan haddin a cikin almutaqaddimin qalil kadan ne kadan ne ya zama to kanta sun yi sassauci kawai sun takaita da cewar kawai ai wannan dan isnadi ne a'a
وبهذا كله da to da wannan bayani di ya a dukkanin sa يتبين yake bayyana gare ka أن سبب التفرقة بين المتقدمين والمتأخرين cewa dalilin bambanci tsakanin magabata da kuma waɗanda suka zo daga baya كون العبرة في رواية المتأخرين Kasancewar- الأصول الصحيحة na'am cewar al'ibra a ban lura wajen riwayar waɗanda suka ‘yan baya shine dogaro da littattafai da kuma al'usul al-musahha- al- al'usul sahiha kwafi wanda yake ingantacce nusa wa- nuskohi wato uh, wanda aka ingantattu التي اشتهرت wadda ta shahara بنسبتها إلى da danganta ta zuwa ga waɗanda suka rubuta ta بل تواتر بعضها لغيرهم bal waɗansu ma sun yi zamanto hukunci ya danganta sai zuwa gare shi mutawatir ne shi yasa za a ga masu tahqiq a cikin ilimin tahqiqil makhtutat abinda koyaushe suke kawowa shine sihhatu nisbatil kitab ila al muallif wannan nushar a inganta ci ta ga wato danganta ta zuwa ga almuallif to daga cikin hanyoyin da suke bi ya zama to ana da isnadin ta na biyu daga cikin hanyoyin da suke bi ya zama to an ambace ta a cikin sauran littattafai na uku ya zama to abin da ke ciki za ka same shi a waɗansu littattafai ana cewa shine a ana cewa yanzu kamar hadisan tirmidhi da tarjamar babinsa ka gan shi ana ambatonsa a cikin ka samu nuska ta tirmidhi ce sai ka ga waɗanda suka rinka ruwaitowa daga tirmidhi suna ambaton wannan hadisin duk wani daga cikin uslubin da masu taƙiƙ suke rubutawa to abin da ake kenan a zamanin ƙarshe saboda haka sharuɗan jarhuwar ta'adil a wajen 'yan baya daban yake wato ba a tsanantawa wajen tabbatar da sharaɗin adabt wal itqan a cikinsu bi ma'ana amma sharaɗin adala wannan sharaɗin adala wannan a kowane rawi za a amfani da shi saboda kamar wani yake tambaya yake cewa kamar a da kake tambayar kamar sanin yan bid'a aqidar su eh wannan asali ne cewa wanda yake akwai tuhuma a cikin addinin sa akwai tuhuma a cikin addinin sa to wannan za a masa mu'amalan mu'amalan yan bid'a kuma a san shi domin idan akwai suka a cikin adala wannan zai tasiri akan abin da za a dangana wato kasancewarsa a cikin silsila zai tasiri akan ingancin silsila tare da cewa ba zai tasiri akan ingancin nisbar kitabin littafin ya zuwa gare shi ya zuwa ga malamin ba tunda za a yi muqarana ai za a yi muqarana in aka ga an samu sabani a cikin nusha to sai ya zama to shine muttaham da dama asali shi abin tuhuma ne a cikin addininsa to da wannan muka zo karshen dawabitul jarhi wa ta'dil na'am to a ai yanzu zamu koma zamu koma a alfiyar suyuti ne za mu koma alfiyan tasiyudi to kuma ba ku kawo min littafin na ba to sai mu break ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka